ya kawo wannan rana ta juma'a kamar bakwai ga watan jimadar akhira hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma kamar ashirin da takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a wannan littafi mai taken zahiratu zafil iman waɗansu alamu masu nuni ga raunin imanin bawa wallafar ɗaya daga cikin malamai mu'asirai shekul allama muhammad salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala kuma muna bangare na uku inda yake koro mana ilaju za a fil iman magunguna da za mu yi amfani da su don magance raunin imani kada mutum ya tafi ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala imanin shi na da rauni wannan kuma shi ne darasinmu na ashirin da biyar a darussan littafin za mu tashi magani na tara inda ma da ya bashi take yake cewa min al-umuri التي تجدد الإيمان في القلب ko بالقلب yana daga al'amura waɗanda suke sabunta imani a zuci ana iya cewa bela kalbi kamar da rubuta nan kuma ana iya cewa bela kalbi saboda akwai mu'akaba tsakanin waɗannan harufan guda biyu ishto be makka ko kuma ishtu fi makka askunu bi makka wa askunu fi makka duka yana yi to da ka tabadu da tsakaninsu bai cika kawo na abu na bambancin ma'ana ba ko tanawu ba a tsakaninsu to yana daga al'amura waɗanda suke sabunta imani a zuciya idan aka ce imani ya sabunta a zuci a to an raya ta kenan abinda yake mata barazana na ƙwayoyin cuta to an kawar da su kenan to kamar menene waɗannan ababe da suke raunana a suke magance ko suke sabunta imani ya ce ta zafuru manazilil akhira mutum ya rika tuna masaukai na lahira kawai kana zaune kai kadai ka rika hararo matakai matakai na alkiyama wajen tuna lahira ana raba mutane karanci gida biyu akwai wanda sai ta ƙuri an zo gabar da har mafi sakarcin al'umma ma ya san an akwai sauyi akwai kuma wanda zai duka nesa da ƙofa sai sa ruku an koro ayon alkiyama za ka shi ba zai gane sosai ba bai ganewa to sai an zo wajen adasakaratul mauti bil haqqa zalika ma kunta minhu tahid to zai ce to to shi sai yanzu ya fahimta bayan tun kafin nan akwai idan kana budewa ka fahimci inda kake rayuwa a duniyar nan to akwai tsare-tsare da abubuwa da ya kamata ka fahimta to amma da abin da yake nufi a nan manazil na alkiyama kama tun daga mutuwar in mutum bai farka da wuri ba kenan ko kuma tun kafin a zo batun ma mutuwar in mutum ya farka da wuri to wayannan manazil din ana so mutum ya rika hararo su duk inda za ka yi karatun shafi ɗaya shafi biyu izu ɗaya izu biyu a cikin alkurani sai ka cimma wata manzila min manazil akhira kuma za ta tattala imaninka kuma za ta ja tunaninka wajen ka tsaya kai tunani akan abin da ke faruwa a wannan wuri zalika ma kunta minhu tahid kai Allah ke nufi da wannan waja'at sakaratul maut bil haqq sai ga magagin mutuwa ya zo wa mutum na ce zalika ma kunta min mutahid wa nufika fi suri kuma aka yi busa a ƙaho manzila ce zalika yau mulwayi shi ma manzila ce sai ka tsaya kai tunani tun aka yi busa a ƙaho mai zai faru kowa zai suma ne kawai wa nufika fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يقولون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب كما يدعى سورة الروم ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد kowace rai a filin kiyama za ta zo da mala'iku biyu ɗaya na kora ta yana inji zakiyar mutum mutum bayanin yan sandan da aka cire ba biya yaki ba ne wannan ba kora ka yake ba raka ka yake zakara ba irin shi ba wannan in yaga za ka yi zai ta sake yarka sa'iqul wa shahid kuna dira wurin hisabi ga mala'ika zai ba da shaida ni ne muka rayu da shi tsawon lokaci me ake so in yi bayani da ce mana bayanin bai ka sani game da shi ya bayani billa billa banda mala'ika gabban ka za su ba da shaida ɗan adam ya manufa amma a haka wani ke hura hanci muka ga dama yi kaza ba za ma mu yi ba ko ga mutum ya fito wani har yana da gashi a fuska ba za mu ce gemu ba ɗan bariki ne ya shimfiɗa ƙarya ita kanta ƙarya har taɓa shi take yi tana mai gida a rage ni amma haka da ci gaba da yi yana live shimfiɗa ƙarya ƙaryar ma tana lallashin shi ya rage ta bata kai haka ba bai gida ban kai haka ba ban kai haka ba kaɗan kaɗan ake sani don a daɗe ana ci amma ja ka zai zumbuɗa ta kuma ya miki miki ba miki miki masu mulkin mabiya haka suke ya fa san ƙarya zai faɗa kuma ya faɗa ya kamata inda haka ne ya tabbatar ba alkiyama tukuna amma matukar da radda za a tare ka ba wata hikima kai karya aikata aikata kamar yaran da aka karbo din nan ko kinnafuzin ba ga sun tara yaran ba suna mun da ke ku mu da ke ku mun hana ku abinci mun hana ku abinci ba jirgi so nawa ya zo ne ya kawo hari sun iya kwatar ku ba su iya ba to gwamnati ta gaza sulhu ta neme mu mu waya ma sai ga wani kamar yana da hankali kamar mutum dama shi yasa laraba suke cewa akwai annaf akwai annasna akwai mutum akwai mai kama da mutum shine nasnasu shi da in ka ganshi a zubin gashi da hanci gashi da kafafuwa wai har magana yana yi ba mutum bane amma da gona ya fito yana cewa wai wai fafatawa aka yi mutum da su aka kama mutum da aka kashe shi kanshi da yake maganar ya san ƙarya yake amma yanzu dai ba za mu iya matsa mashi jawabi ba waje an kullu nafsi ma'aha kuma ka duba wani babban sha'a ba sa wawun ba fa masu luga zaka ce wani sirrin da ba sa wawun ba waje at kullu nafsi ba cewa ma'aha ba wato har kana so ma a raba tsakanin mai korawar da mutumin kenan da wawo ai ba bambanci duk wanda ka gani akwai mala'ikan da ke kora shi wa shahid da wanda kuma zai je ya bayar da shaida to kaga wannan shi ma manzila ce min manazilil akhirah to irin wayannan manazil din suna da yawa inda za a tara mu ga ga mu mutane ga aljanu mala'iku su kewaye mu ya ma ashara lil jinni wal insi in istafa'atu an tanfudu min aqbaris samawati wal ardh famfo Allah ce wanda zai iya guduwa ya gudu Allah ce la tanfuzuna ai ba mabulla illa bi sultan duk wanda kaga kafar shi ta bar nan mu muka ce ya bari to shi ma wannan manzilatun ce min manazilil akhirah wa wudi alkitabu aka fara ajalin tafan ayyuka ga ma'aunai ga wuta alaiha 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة قامن ثني أن تارى يوم يجمع الله الرسل radda Allah gaba ɗaya zai tara manzanni ya ce musu ma za ujibtu da me suka amsa muku ga su muna ji kawai sa annaba da kai suke la ilma lana ba ma su san me muka amsa ba yanzu kawai awo ya tantance waye amsa waye kuma munafiki ne to kaga wayannan manazil din sune kullun ka samu ɗaya ka tuno ga kwanciyar kabari duk girman mutum duk shekarun shi duk matsayin shi duk mukamin shi tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu to waye kuma za a bari waye za a bari ko ka ji wasu shashashe a gefe suna suna suna nan ƙarya suke yi ƙarya suke yi in yana nan ya fito mana ya ba su da kunkuna tunda ya je ya gano wani ya je sakwata ya dawo lafiya ba sai kai mai waya ba ya hanya ko ya hanya ya hanya masha Allah tushe wannan kowa ya ba a mashi amma an ce yana nan kuma wasu ma suna ta jiran shi to wayannan manazil din sune ma da yake cewa suna cikin abin da suke karfafa da gyara imanin mutum yaqulu ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim yana cewa idan ka cire kalmar al-jawzi ko al-jawziya to zaka iya sanya wa qayyim din al-dala sai ka ce ibn al-qayyim amma idan ka sa al-jawziya to ba za ka samu wannan al-dala ba kuskure ne ka zo ka ce ibn al-qayyim al-jawziya bai ba sai dai ibnu qayyim al-jawziyya mudawu mudafu ilayhi to al-imam ibnu qayyim a cikin littafin shi madarijus salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake fadar wata magana yake cewa fa idza sahhat fikratu idan tunanin mutun ya inganta mana idan tunanin mutun ya zama lafiyayye aujabat lahul basiratu to zuciyar shi ko fahimtar shi za ta tilasta mashi tunanin lahira wanda kaga baya tunanin lahira tunanin shi ne mai da tunani sai zuciyar shi ba ta karbar sako daga rumbun da ya kamata ta karba sako sai ta yi ta displayin din wani abu kana da kwamfutar ka da haddix ɗinka a matsayinka na likita yan bayananka na cututtuka da magunguna duk su ne a ciki sai aka mamaye ka sai aka cire haddix ɗinka sai aka sa maka na lauya in ka in ka in ka nema panadol sai dai ka ga shari'ar panadol da mai panadol amma maganan kuma ya panadol ina to to kai ma matsalar kenan idan tunanin mutum ya lalace sai ya zamana zuciyar shi ba ta da wurin karɓar saƙo wanda zai wa mutum amfani to shine mala yake nufi anan fahiya nurun fil qalbi ita wannan basirar da kake gani abinda ake nufi da ita wani haske ne a cikin zuciya yabsuru bihil wa'da wal wa'ida da wannan basirar da wannan hasken ne mutum zai rika gano ya rika tsinkayo ko ya rika hango alƙawarin ni'ima da Allah yi الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا كذا alƙawari ne na ni'ima to sai ka rike ta hararo irin wannan kuma awratna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'iznillah an raba mu gida jannatu adni yadkhuluna ayuhallawna fiha min asawira min zahabin wa dukhuluha wa libasuhum fiha harir to irin wannan alƙawura man amila salihan fa li nafsihi ilayhi yaqadu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu da sunan dik kuma aka tsuntsunka ko ina na qur'ani akwai wayannan alƙawuran sai ka rika hararo su lokacin da ka rasa ruwan famfo a nan to kuma kana da koramin ruwan daɗi matsalar jannatin da fi waye da mutakun lokacin da zuma shan magani ta gagare ka to kuma kana da koramar zuma lokacin da robar madarar shan fura ta gagare ka to kana da koramar madara lokacin da aka haramta maka giya ka haramtu saboda da'a ga Allah shi kuma wancan ya je ya sha to kai kuma sai a baka korama ta ta shi kuma a wurga shi koramar azaba to irin wannan alƙawarin kai ta tuno su ko shugaban kasa bai da koramar zama ruwan shi a kwalba yake yana hannun professor ɗin nutrition a a'auna a gwaggwada kuma duk in lokaci bai yi bane lokaci na yi sai dai ka ji labari ya canza ko an boye kuma sai ta fito wasu kuma sai sun sauka to kai ka rika tuno ire-iren waɗannan ni'imar aljanna ta ɓangaren abinci ta ɓangaren tufafi ta ɓangaren gidan zama ta ɓangaren matan da mutum za a aura mashi ta ɓangaren abota ta ɓangaren mu'amala ta ɓangaren iko wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in jam'iyya in wata jam'iyya ta ki tsaye da kai takara da Allah kawai zai nada ka cim a lahira cim za a nada ka cif kenan komai cif ba cif kuma irin da nan ba ai ta wahalar da kai ko ina can kai ne kankat wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira mulki babba ce kana da mulki gidan da ya kai duniya kuma a tafin hannunka kana ganin me ke faruwa rafin da ke can bangon gidan aljannarka kana kallon gudanar ruwa in ka ce shi kake so ka sha kafin kiftawa da bismillah ya zo gidan da bishiyar gidan kai kake ba ta umarni in kana son mangoro ko apple in yana can sama sai ka ce yawo kasa kasa ku tsofu hadaniya kulu wa sharab hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliya to kaga irin wannan kana tunowa sai ka kai ka wurgar da barko ka yi alwala sai sallah sai salati sai tilawa sai ka koma ga Allah sai abin da yake faruwa a duniyar ya zamana ba birgita ka dai ba zabarar da kai zai yi kai guzuri ba wani wai sahabi ya musulunta ya ɗaya riko da binan shi yazo yake cewa Rasulullah ga yaki za a fara yaya me nike da shi annabi ce ana kashe ka aljanna zaka ya koma gefe ce bare dan cinye kwarar dabinan nan kwaya uku ya gama to ai tsayawa cinye dabino uku latti ne ga shiga aljanna ya watsar to kaga imanin ka ya nuna sai kaga abin da ke faruwa ma a duniyar nan ni'imar ce ma ake so a matso maka da ita yanzu karamar da wani ke da shi da matsayi a wurin Allah ya ce a dawo da shi duniya Allah ya dawo da shi kama aka ga an dawo da shi na dai da alƙawarin Allah ba a dawowa duk wanda kuma aka bashi opportunity aka ce to aka rama kan lawali ko za ka dawo duniya sai ta aban masu kayan su aban masu to ya dawo ya ci ne me ya manta ya dawo ma bata mai alwala ina ya riga ya daura alwala mai kyau ta dauri kuma to ibn al-qayyim yace ka rika kararo wa'idun wa'adullah wal wa'id da kuma azaba alƙawari na azaba ka rika hararo ayoyin da suka yi maganar azaba wa iyastaghisu yughatu bima'in kalmuhul yashwi al-wujuha bi isasharabu sa'ad murtafaqa abincin yan wuta wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabi wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghullu mal jahima sallu ma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an faslu innahu kana la yu'minu billahi alazim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطن كغير الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم to kaga wayannan kai tutuno akwai ruwan zafi akwai kaya akwai ruwan ciwa yan wuta shi za a tara akwai tanda da aka tanadan ma wasu masu laifi akwai magulmata da za a rataye su da harshen su akwai masu cin riba akwai masu kaza dukkan azabobinsu nan an tanada to sai ka tsorata sai ga duk laifin da ake yi akwai azabar shi wallazi ne ya kulu na riba la ya kumu na illa kama ya kumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas to kaga zai ka ce to bari a kauce a kaucewa riba bari a kaucewa kaza bari a kaucewa kaza to mutum ya rika tuno irin waɗannan nau'uka na azaba eh dan wuta idan ya dara lahira tun a filin kiyama komai nashi a wulakanta ake mashi kuma karkace wai in kanana ne a duniya a lahira vip ka imaninka ajin masu nauyi iya imaninka gwadon imani innama hiya amalukum uhsi halakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah faman wajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsa kaida kenan to shi ko kafiri ta gabilin kiyama zai fara ganin wulakanci to mutum ya rika tuno alkawari azabar da Allah ya tanadar wa kafirai wal janna mutum ya rika tuno aljanna wan nari ya rika tuno wuta ni'imomin da ke cikin aljanna kamar yadda annabi ne ya faɗa kawai kamar maganar haka fil jannati ma la aynun ra'at a cikin aljanna akwai abin da babu idan da ya taba gani aynun din na kira kuma a siyakin nafi har idan kirkira na zamani bai taba gani ba to idan ma zamani ya ina yake ba duniyan ma wani ya kanta ne ko sama ta ɗaya bai je ba ko kusa da kusa da kusan kusan sama ta ɗaya bai je ba illa ya ka a haska ciki ko ya hango jinjiri bayan an gama komai ba dai wata hudu ko biyar ba sai da ta nuna cikin na da kwana ɗaya faɗa mana namiji ko mace dakta ya ce to bayan wata biyar ku dawo ya ce to ya dakta ba ta nuna kenan ko ni na shashafa kila in gane yau da kullum ai niwa kila zai iya ganewa to har wannan idan bai ga komai ba akan ne abin da ke cikin ni'imar aljanna in suna cewa duk wata ni'imar duniya zaka cimma tana hada da wani abu na wahala amma duk wata ni'imar lahira babu komai na wahala shi yasa babu nau'in cuta ko daya a lahira babu mutuwa ba tsufa ba neman abinci ba sana'a ba wahala ba komai na, na wahala kawai yan aljanna komai a yalwaci har ma a tambayar su suna son kari in suna so su faɗa to me ma ba a basu ba komai an basu amma kuma so ake a ji inda wata damuwa kuma abin mafi daɗi shine ba mutuwa ba mutuwa shi kuma ɗan wuta to shi kuma ba komai mai daɗi so sannan shi ma ɗin kuma babu mutuwa aka dai ta fama to mutum ya rika hararo ni'imomi na aljanna to sai mutum ya samu sauki wa ma addallahu da abinda Allah ya tanada fi hadihi a waccan aljanna kenan da auliyai ga masoyan shi wa fi hadihi da kuma waccan wuta kenan da adai ga makiyan shi yace fa absirin nasa ka nuna wa mutane ko ka kallo ka dubi mutane wa qad kharaju min quburihim alhali sun fito daga kaburburan su muhtiina suna masu sunkuyar da kawunansu da da'awacin haƙƙi domin kira na gaskiya za ka ga ga mutane nan sun fito da daga cikin kaburbura muhutsi na ilar da ya ƙunu likafiru na haza yau na suna masu sallamawa da ƙasƙantar da kai suna masu amsa kiran mai kira yau mai yadda udda'i ranar da mai kira zai kwallara kira ila shay'in nukur zuwa ga wani abu mai tada hankali amma da haka kuma dole za su ansa shi yasa kafirai za su kaji suna cewa hada yawmun asir kai wannan rana ce mai cike da wahala a wani wuri Allah yake cewa muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa muhti'in sun kaskantar da kai muqni'i ruqusihim sun sunkuyar da kai la yartaddu ilaihim tarfuhu idan su ko kiftawa baya yi saboda tsabar tsoron me zai faru sun san me zai faru sai dai a ce a filla filla ba su san me ne ake jira ba fama lillazina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini wa anil shimali 'idin ayatu ma'u kullu mri'in minkum ayyudkhala jannata na'i kalla yanzu nan kowa kawai ya tafi bakin shi aljanna zai shiga Allah ce kalla ba ka bane ba duk mai so ya shiga bane zai shiga sai wanda ya aikin shiga kuma can ba alfarma in ba Allah ya maka alfarmar ba ko manzon Allah ya shigo shi kuma sharadin farko man zallabi yashfa'u indahu illa bi idni imani amma in dai babu imani aka dara to an samu matsala to mutum ya rika tuno wannan tanadin da Allah ya yi ka rika kallo mutane a irin wannan yanayin wa qad nazalat mala'ikatu samawati ga mala'ikun sammai nan sun sauka tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fi da wata halilu kadar ne ko in ka duba wasu ayoyin za ga yadda Allah ke bayanin tsatsagewar sama wa yau mata shakkakus sama ko bil gamani radda sama za ta tsatsage da wannan girgidan nata wa nuzzilal mala'ikatu tanzila aka saukar da mala'iku iya saukarwa wan shaqqatis sama'u sama ta tsatsage fa hiya yawma idin wahiya a wannan rana dama ita mai rauni ce wal malaku ala arja'iha sai ga mala'iku a gaba gabanta wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya mala'iku takwas za su ɗauki al'arshen Allah ina za a kai shi filin kiyama can za a je a kafa shi sai kuma Allah ya fara hisabi sadda ya ga dama to yanzu ya ba za ka tuno wannan har ka ji tsorata ba amma sai ga mutu ya tsorata an ce dibiyo na kiranka ya sa takalmin matar shi ɗaya mai kwaras-kwaras sai su ba wai dibiyo wanda da a gama abin da hawa za ka yi kai a najeriya ma dillin da kai ba za a kashe ka ba iyaka su maka wulakanci ce sun daure ka shekara 340 dole su baka tuwo eh abincin ka ma huta dole su baka ai zaka ce to ai abincin ba dadi jikin ka zai saba yasa ibn al-qayyim yace ita rayuwar nan kama iya kowane aji in kowane aji ka iya nan ganka a tukubar mai tsire wata na abun a ganka abun mai gore ba kowane ka iya ci duka kowane ka iya kowane da ranar shi dambun nama ko kuma dambun tsakin dawa kowane ka iya ci wannan ana ci ana murmushi wannan ana ci ana kwalla kowane da ranar shi wancan in yaga ya ce ka ci a gama abin za ka dawo wani lauya mana na irin wannan rigimar yake so zai shiga maka a kyauta sa hannu shi yana so a kama mujirimi ya sako shi saboda ya daga fili amma an ce Allah zai kira ka yau mai yadda udda'i amma ka ce to alaba mu sa'a ban ga karu ɗai bane to oke kana nufin kiran dibiyu ya kiran Allah wa sauki ya fi kiran shi wahala shi wanda ya kira ka tattauna kawai za ku yi ku daure shi can an jima ka ce yin wani ke jibo dole a baka abinci yancin ka ne constitution ya baka ka mutu a ciki kuma DPO ya mai demotion to kaga mutum ya hararo da wayancan mala'iku za su sauka kaga kenan zaman sama ya ƙari ita saman nan ya girman ta yake ba wanda ya san ya girman ta yake yanzu ne za mu ɗan samu ɗan wani bincike ko binciken da aka yi na ilimi in ka ɗauki duniyarmu ka kwatanta da wasu taurarin kamar ka ce girman dutsen zuba da ƙwariya ce akwai tauraron da ya kai ya ninninka girman dutsen zuba yan kwatanta shi da duniyar mai ita kuma duniyar ba ta kai ƙwariya ce ba ma to kuma wannan fa duka a sama ta ɗaya suke a saman duniya kai sama ta ɗaya kuma ta fi saman duniya sama ta biyu ta fi sama ta ɗaya sama ta bakwai ta fi ta shida al'arshin Allah kuma ya mamaye sama ta bakwai ya fi ta ya kake tsammanin girma ba za ka yi lissafa ba to mala'iku takwas za su ɗauko shi kawai sai a hango ga sunan sun ɗauko a shi za ka kai shi filin alkiyama kawai nan za su je su kafa shi Allah na wurin za a yi hisabi shi yasa kafin ya fara sai ya yi tambaya liman al-mulkul yau ko akwai wanda ya zo da wani title eh kila shi ne rigimammen gari kaza ko ba akwai sarautu kila ko wasu mukamai za ga wani ko ba ta a zahiri a aikata haka take eh fitinannen layi kaza eh ba ruwanmu da allan gari kaza sallah nake ko akwai wani mai mulki ya dan yi bayani dan a san ila akwai VIP ko inda AD6 a basu amma haka zaka ji ubun kowa ya tsaye kala rawi ce yana kusa da wani sarki zai taba shi ce yalla bai an doka mu ka ce gani ranka ya dade ka ce gani da malam ba ma haka eh Allah ya tigar kala rawi zaka ya faɗa abin kamar abin nan wani wa'azin shi nake je yake cewa duniyar nan ta lalace batir sulai takwas da ke zala raina za ka dawo da ka canza kasa ce dan batirin din da muke jin labarai wai na zai sai sulai takwas to ina za su kai mu mutanen nan a shi yan aljanna ne sulai takwas yanzu ka ya kai dari takwas ninki ninki har so ɗari ba kashi ɗari ba kashi dubu kenan ya nunku da kashi dubu ai to yanzu kai wa ya tafi ya zai dawo balla dai adda wannan al'arshin ga mala'iku waja a rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma idin bi jahannam yawma idin yatazakkaru al-insanu wa'anna da ku zikira a ranar ne mutum zai tuna kurakuran da ya a duniya Allah ce tunawar ba ta da amfani a daga an bar wurin to Allah ya zo fila alkiyama bayan ya sauka ka tuna wannan wani shakkatin sama'u fakanat wardatan kaddihan wa bi ayyi ala ya rabbikuma tukazziban ya ce fa a haƙat bihim sai mala'ikun nan sai su kewaye mutane wannan shi ne abin da zai faru za a zo da mu mutane ku za a fara tarawa a filin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kusan safafe 120 za a yi wa mutane bayan an mana sauku sauku sai a ce aljanu su kewaye mu sai aljanu sai su kewaye mu sannan sai mala'iku sai so kafi da kiyama sai ce mala'iku su kewaye aljanun da suka kewaye mutane ba lokacin da Allah ya ce ya taron mutane da aljanu wanda yake da wata hanya da zai iya bi ya gudu Allah ya ce ya gudu na ce latan kuduna ba bugar da za ka bi ka kuce illa bi sultan sai da izini daga wajenmu mu ce a ɗauki wani a kai shi aljanna kafin wurin kenan a ɗauki wani a kai shi wuta ɗan adam zai waiga a lokacin da zai tabbatar da cewa ko dai ya yi rayuwa mai kyau ko kuma ya yi mara kyau to ya ce mala'iku za su waƙar ja allahu alhali allah ya riga ya zo filin kiyama waƙar nasaba kursiyau ya kafa kujerar shi ta kursiyu wadda a kursiyuhun samawati wal ard wala yaquduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim yace da faslil qada domin rabbrabe hukunci domin yayi hisabi to daga na zo a raba takaddu a auna ayyuka a auna takaddun ayyuka ayi kaza ayi kaza ga sarati a kafa sannan a gama hukunci sannan a ce yan wuta su wuta yan aljanna su yi aljanna wasiƙan ladina kafaru da wasiƙan ladina takaw rabbahu haka da yau mutane wa qad asharaqatil ardu bi nuri rabbi bi nurihi alhali kasa ta yi haske ta yi tantarwai da hasken Allah ita wannan kasar ta mu ba kanta za a yi hisabi ba ina ga cikin suratul ibrahim ko yawma tubaddalu al-ardu radda za a canza wannan ƙasar banda wancan ƙasar da wannan sama har saman tunda ta yage an share ta ina Allah ya kai ta uku wannan ƙasar an canza ta an baza sabuwa a kanta za a yi hisabi da kai wani bai baka kwanta ba karka damu in yayi kan shi yawa hisabi ne za a tambaye shi ya aka yace nayi a ce mun san kai kasha in ya ki ruwan shi ko yayi ma za a nade ta to za a zo a shimfida kasa sai sai kasa da duniya sai ce wurin hisabin sai ya haske shine wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitabu wa ji'a bin nabiyina والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ba wanda za a zalunta shine yace wa wuda alkitabu aka zo da littafai aka aji littafin ayyuka kenan kowa za a bashi fa mamun uce kitabuhu bi yaminihi wa mamun uce kitabuhu bi shimalihi wannan littafin gamayya ce ta gaba ɗaya abin da kai ba tare da an rage maka kyakkyawa ɗaya ba ba kuma tare da an ƙara maka mummuna ɗaya ba wa kulle insanin alzamnahu sa'irahu fi unuqi kowane mutum yana da wata yar na'ura a nan a wuyan shi duk duniyar kimiyya har yau ba tsaye da wannan na'urar take ba kuma tana na a jikinka tana ɗaukar image hoto kenan tana ɗaukar bidiyo tana ɗaukar sauti duk motsin mutana ji kowa kuma na da ita yasa karka damu eh sun je mitin sun koro yan jarida ba mu ji me akai ba karka damu ba ba komai ba sun koro yan jarida ba ba su koro na'ura ba ai kizo da barbata ne ko rufe ko bonono ko rufe daki da barawo za ka tafi ka kulle kofa ka sa makulli mai hawa uku ka sa wani kwaɗa ke barawon na ciki ka ba shi dama ya bi a hankali kenan kwaɗanka hawa uku ne to haka za a zo da littafai wani kuri da hu yau mara kiyamati ke taban yanka shura wannan na'ura ita za mu yi murza ce mai firintin dinta kaga yi magabata za su yi ta mamaki na'ura ta ɗauki hoto na'ura ta ɗauki sauti kuma a mayar da shi rubutu zai ma yiwu amma kaga mu yanzu ai ya fi komai sauki ya fi komai sauki in ka ga dama yanzu za ka zo na'urar ka in ba ka son wani tafin tafin kawai sai ka je ka sa sauti kawai kai kai ta faɗin sakonka kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka gama yi da hausa sai ka ce mayar maka da shi da turanci ya tafa maka da turanci sai ya mayar maka da shi da turanci sai ka tura ma wani rikiya daga ingila ya turo shi ko wani daga ingila daga zariya ne daga zariya ne ya wusa ne malam google ne ko kuma yanzu su chat gpt ko da su ai da si to kaga yanzu min ba da aula aikin da muke yi kawai a ce a mayar da shi littafi shi kenan sai a mayar da shi littafi an ci gaba sosai yanzu da wayannan na'urorin in ga dama dan wannan rubutun da ke gaban ka kawai zaka iya ka haska shi kai tsakanin sai ka ce ya tafa maka kuma ya fassara maka da Hausa sakan 30 ko minti da ya gaba sai ya baka da Hausa sai ka karanta sai ya gane me yake nufi sai dai kuma sai ka yi hankali har yanzu bai iya Hausa sosai ba eh kuma da larabcin ma bai gama iyawa sosai ba ya dan bi iya turanci amma dai yana kokari na su AI din ChatGPT ma yana irin wannan kawai kai scanning ka dauka ka ce to yayi maka kwafin wannan kuma ya fassara maka zuwa yare ka sai dai da kyauta kuma baya yi da yawa in ya shafi 1 2 3 4 5 zai ce maka ka cinye limit ɗinka in kana son ya ci gaba da yi ka yi upgrade kana danna upgrade sai kai ka wurin da zaka sa lambar katin ATM ɗinka kila dala ashirin za a kira kawai to da kudinmu da daraja dala ashirin me kamar naira ashirin me amma dala ashirin yanzu kana magana wajen dubu talatin kaga ɗan najeriya ba kasafai zai yadda su gudu ba saboda suna da amfani wajiya bin nabiyin aka zo da annabawa Allah zai zo da annabawa ya tara su gaba ɗaya yau mai yajma'ullahu rusula ko ranar da Allah zai zo da manzanni fa yaqulu sai ya ce musu ma za ujibtu ya manzanni da me suka amsa muku me za su ce la ilma lana Allah wallahi ba musamma me suka amsa ba wallahi muna cikin gara annabinka ya kalle ka ya ce shi ne ma san me ka amsa mashi da shi ba shi yasa za ga wani Allah ce Allahu la ilaha illahu Allah shi ne wanda babu abin bautawa bisa cancanta sai shi la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wallahi sai ya tara ku a ranar alkiyama ko babu kokonto akan wannan tarawa duk wanda ka ji ya wuce reception ake aje shi barzau nan ake ta tara mutane gaba ɗaya za mu tsallaka mu shiga kiyama kuma Allah na da inda zai aje mu kuma yana sanar da abin da kowa yi kuma babu ero ko ɗaya a hisabin da za yi mana saboda in ka hango wani a can ta cancance shi in kana son tabbatar da haka waiwaye tarihin shi a duniya Allah ce la raiba fihi sai ce wa man asdaqu min Allah haditha waye fa Allah gaskiyar labari amsar ita ce babu tunda yace zai tara mu to wallahi sai ya tara mu yawma yajma'ukum li yawmin jam'i zalika yawmut tagabun radda Allah zai hada ku ranar kamun ga waji abin nabiyyin aka zo da annabawa wa shuhada da masu ba da shaida annabawan nan suna cikin masu ba da shaida kowane annabi zai zo ya ba da shaida akan mutanen shi da aka aiko وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا النبي يفشي لكوكا دا كذودي ديكا ونن آية في سورة النساء يتي حسبك وقد نصب الميزان الله يا رغا يا كفا ma'aunai ga sikeli sikeli nan an sa wa wudi alkitabu wa ji abin nabiyina wa shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun ووفيت كل نفس ما عملت وهو علم بما يفعل to ga ma'aunai nan da mizanai an sa mun sha magana malamai suna cewa ma'auni a lahira kala uku ne kuma kowa sai ya bi karkashin uku na ɗaya za a gwada tsuran aikin da kai mana sakamakon tsallaka sakamakon azumi yafiya zumunci da sauransu in sallah ƙarya waye duka su ma zunubai a gwada an gama ɗaya kenan sai kuma a kawo takaddun da aka rubuta aikinka kayi kalmar shahada kayi zikiri kayi sallah takaddar da aka rubuta ita ma sai a sa takaddar da aka rubuta zunubi ita ma sai a auna sai a rubuta sannan sai kuma kai ka zo ka hausara suke nan annabi ya ce za a zo da wani mutum hukeke a duniya yare yake tafiya ya koshi amma ba zai kai bukin sauro ba a lafira in ya hausa radiya in ya hausa ke ya haka zaka komo din skelin bai ba buhun banza ne wani buhu a kasar hausa in amfani shi ya zo karshe wai santolo din ka ce santolo shinkafa ta kare ne amma inda shinkafa buhun shinkafa ne to da akwai sauran data data ta exaya shikenan amma wani za ka gan shi ɗan siriri kamar abdullahi ɗan masaudi ya wuce ruwa abin da annabi ya ce kuna mai dariya saboda firantar ƙorin shi ce to wallahi ya fi dutsen uhudu nauyi a kan suke to kaga mu duka za a auna ba batun wai kai ta cin abincin ka tambaye likita me ke sa nauyi a ina kar ka tambaye dakta bi qur'ani yi yi kawai bari bari kawai shine to wannan ukun sai an gama aunawa sai a tattara rahoto daga nan sai a faɗa inda mutum zai je mutum da kanshi ana aunawa ya san inda aka nufa ya san inda aka nufa ya sa kafirai za su san ja tare da cewa sun san ba su da gaskiya ya ce wata tsayarati suho takardu kuma suka tattashi kawai littafi kawai sai dai ka ji naka ya faɗo a hannun daman ka ba wai shaɗa yake ku yi layi ku ɗauka ba a wannan katin zaɓe kenan ai kawai sai dai ka ji littafin ka a dama ok ciku ne waye shi kuma ya ji naka a hagu wani ma sai an guda nan a kullar da hannun ta baya sannan a jika mace littafi shi wanda aka bashi a dama ya ta bushara haƙu makura uki tabiya ha'umu wannan kalmar larabcin daɗin mu'amala gare ta mutum ɗaya ha'umu mutum biyu maza mutum biyu mata jam'in maza jam'in mata ha'u wanda ka hada da shi kawai kaga saboda a sauƙaƙe maka miƙawar wani karɓa karanta littafi na inni wadantu anni mulaqin hisabiya ni na tabbatar hisabi na zai kyau idan inna ta biyo bayan zanna ko zanna ta biyo bayan inna tabbas ne ba wai zato bane inni zanantu anni mulaqin hisabiya kaga ga magana shi wa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliya haka za ce madan aljanna ka ci ayyal wace ka sha ai koshe saboda abin da kai a duniya to shi kuma kafiri fa ma mun ute kitabu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya sai da rika ba koyewa ba su bani na ba ila da rika ce maka ka san a duniya yana omisha ila omishan ne Allah ya omisha ta'ala Allah amma ya kuluna Allah baya omisha an bashi sai inda zaka gane an bashi maganganun shi na gaba lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ni ban ma san wani irin hisabi da ya ban ba to ba sai ka jira a baka ba tukuna sai ka jira a baka sannan ka faɗi wannan magana ya laita haka na tilkaziya sai ce ina ma daida daga mutuwar da ne a duniya ba a tashe na anan ba ma a gana an nemaliya duka ta mata ma amfani ba halaka an niso da tsaniya mukamin da na rike bai amfanar da ni da komai ba bai amfanar da ni da komai ba amanar mukamin da aka dora min ban rike ba ban rike ba shi yasa annabi ya kira samura ibnu jundub yace la tas'alil imara wai fa shugabanci fa a karkashin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ya nada ka gwamna amma yace ma wani kai ya karba ko kuma sayyidina abi bakr ne ya nada ka gwamna amma annabi yace karka karba to yaya kuma shugabancin da demokradiya za ta kafa ka min ba da aula in ka zo gari kaga ana bibibin mukami to kai hanya akwai matsala ka duba yadda kuma za ka iya ganin amanar ma ba a damu da ita ba ka duba gwamnonin kudu ba su da matsalar insecurity nan ba sai su yi mitin sau biyu a sati ko satin nan sun yi mitin akan ya za a yi a tsara al'ummar su in dan arewa zai shiga kudu wayar ka su duba su dauki hotonka su tantance kayan ka siwaye siwaye gwamnonin arewa har yau ba wanda ya tunanin mitin mota ce nan a samun ko buhun bula ya faru ban san kwan kawo motar ba ya fata ne kuma da shugabanni don jirin saman duk za su fito da manyan riguna suna gilas daya a ciki daya a waje sakan tam da wali ya faɗa wata magana da wani faso ya faɗa a kenya sai a ce to allahumma amin wani faso a kenya ya ce 2027 duniyar nan ma dai za ta tashi da ce ta wannan adai da ya dawa a najeriya akwai zaɓe mu a shekara amma dai mu yadda ba ai kuma ba ba notification ba ne ko da wani kawai zai tsuguna ya bayar kuma irin shi ma kazami to amma dai ya kamata mutum aka ɗora mashi amana ya sauki gwamnoninmu ne ya kamata su yi ta mitin su yi ta mitin ya za a yi a warware matsalar nan duniyar nan ta ci gaba abubuwa yawa za ka iya detectin cikin sauki ba ba wani abin nan da aka yi wani jan nigg za ka iya irin shi kawai duk motar da ta zo wucewa komai nata ana gani in akwai abin da ba a yarda a yi zirga-zirga da shi ba take kawai wani karfe ya gudu ya dirke motar amma ba za a yi ba ba za a yi ba lahira dai akwai tambayoyi to shine malam bari ka ji maganar da malam ya faɗa wanda an zo inda zan muke ko wajtama'atil qusum me ƙara da wanda ake ƙara suka haɗu azzalimi da azzalim wani mazlumu alhakim wani mahkumu arra'isu wal marqusu almalik wal mamluku duk sun hada gaban Allah kowa ya zo wurin wata'allaka kullu garimin bi garimihi duk wani mai bin haƙƙi ya ci kwalar wanda yake bin haƙƙi wani rabu da ranar bai da immunity duk girman kujerar shi aka za ka riƙe makwarkwadar kan shi da talla yana da kyan zai shi ka ai wani ma za a samu wurin riƙewa kuwa kudi gina karɓa-karɓa za mu riƙe yi kuka dame aka sallame ko su su dame sai ka murmure aljanna ga ce waya suka kare ne ya shigo sai bari in ganshi ya aka yi sai kai dai bari da kyar to ya kai ka gode ma Allah ma in an shiga da kyar din to zaka ga masu kara suka taru wala hal haudu sannan tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke filin kiyama ya fito ya bayyana gashi nan kowa na gani wa akwabuhu sannan abin nan kofunan shi an kusubin suka zama a kusa da mutane alkusubu shine alqurbu shine ma'anar shi mun tabbar ko cikin ma'anonin da yake bayarwa wannan haudu din wani wurin shan ruwa ne da aka tanadar wa annabi sallallahu alaihi wasallama a filin aljanna a filin kiyama kuma wannan tamkin yana samo ruwan shi ne daga wasu indararo guda biyu da ke cikin alkautar a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yana da rafuka guda biyu da aka tanadar ma al'ummar shi daya a filin kiyama shine alhaudu daya a cikin aljanna shine alkausar inna atainaka alkausar amma kowane annabi shi ma an bashi nashi har annabi yake cewa kowane annabi zai yi alfahari da yawan masu shiga su sha ruwa wanda yake alamta wanda suka yi imani da shi annabi yace ina fatar ni zan fi kowa masu gangarawa su sha ruwa a nawa to wannan rafin kofunan shan ruwan shi sun fi yawan taurarin duniya a samu astronomers taurari guda nawa ne rumbu-rumbu-rumbu galaxy kenan ana da sama da biliyan 200 kowane galaxy za ka iya ɗaya na da taurarin da sun haura tiriliyan ɗaya to taurari nawa ke na ke da shi ba wanda ya sanyi wala ya alamu junu da rabbi ka illahu to yawan kofuna sun fi yawan taurarin duniya kenan duk wanda yake wurin zaka samu kofin da zaka sha ruwan ya fi nono fari ya fi zuma zaki da daɗi idan mutum ya sha shi har abada ba zai ƙara jin gishi ba shan ruwa sai dai irin na marmari yanzu ya kake kwatanta shan ruwan wanda ya dawo gona da shan ruwan wani rabu in suna mitin in ya dan ɗauka ya kurɓa sai ya ajiye sai ba minti arba'in wanda ya dawo gona ba in ya kafa gugar sai kamfani sun rika lallashi to shi wancan ayinwa yake sha wannan ku a koshe in ya dan kurba haka sai ya ji aita mitin aita mitin sai can kuma ga an dan sake dan kurba to dan abdan ne rishin ruwan da zai kenan in kuma ka tuna duniya kana so ka sha irin shan take cikin nan duk za a yi maka dan yan aljanna sukan iya tuno wasu ababe na duniya sai a ce ana so a dana mace kawai za ta iya ce Allah yana so in dauki ciki in haihu sai ta dauki cikin a minti ɗaya biyu goma ta haihu ta ganta da ɗan yaro inda ba a sa mai famfas ba ta da kyan ko da ke mai gida ne mai bikin zo bai inya inya ba hada bacci in ya dan fara kasawa ya fara ya fitinar ta sai da ce Allah to ya ishe ni sai a kwashi ina za a kai shi to na Allah ne dama shi ne wani yake cewa shi an je lagira abu ɗaya zai roƙa zai ce a mai titi kamar daga kano zuwa Legas. sai a bashi irin motar da gwamnonin nan ke hawa don ya fahimci ya kusa wuce bai hawa ba ya murza ta shi kadai a titi ya je ya dawo zai ta Allah ɗauke ya dai ɗana yace ya fahimci shekaru sun tafi motar nan ba za ta shigo ba kuma yi ba duk za a bashi to za a zo da za a bayyanar da tafkin kausara ya ce wa kasratul itati wannan kalmar tana da ma'anoni guda biyu daidai da wasali biyu in ka ce wa kasratul itasi da yi wa itashi da yi wa ainihin kasara sannan ga masu jin kishi sun yawaita wanda yake tsananin jin kishi shine al-itash ko jin kishi ya tsananta ga mutane in kuma ka karanta da zammar ainihin to shine itash wannan itash din ko da itash wani ciwo ne da in ya kama mutum zai sa mutum yawan shan ruwa ko ba tare da koshi ba na ga da hausa mai sunan shi to eh siga na sa shan ruwa ko ai ta sha kuma za ga ba koshi roba guda da ga ya shanye ta amma dan jima kuma sai ga yana neman wata wanda in kai lafiyayye ne in ka sha wannan robar rabin ta ma sai ka kusan wuni baka sake nema ba to ko dai waccan din ko waccan ga kishi ya fara addabar mutane cikin taimakon Allah sai aka ba annabi alhamdu sai ya ce mutane duk a gangara a sha amma haka mala'iku da zo ce kai wani fita wani fita sai annabi ya ce ya kuke rage min mutane sai fa innahum qad baddalu wa ghayyaru ba'da ai ba da surka sun canza addinin sai annabi ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhuka ku koran mansu aba to malam mala'ika ya zo korar ka annabi ya karfafa mai gwiwa ai sai fita da kai boda dani wajarot kuma duk wanda bai sha ruwan nan ba to hisabi ya bacin mashi wa iyasta ge su yoga su bai ma in kalmuhudi in ma suka ce ruwa na yan wuta za a ba su sai a ba su wani ruwa kamar tafasasshiyar kwalla yashwil wujuha yana taya fatar fuska bi isa sharabu Allah ce tir da abin shan yan wuta wa sa'at murtafaka tir da abin da suke jingina dan shakatawa kaga akwai wa hasunat murtafaka akwai wa sa'at murtafaka to ma da yace mutun yayi tunu wannan matsayin wa qallal wari kuma aka samu karancin masu gangarawa wannan abin zai faru a lahira ga tabki iya ido ga al'ummar annabi da yawa amma masu gangarawar ba yawa saboda mafi yawa yan taba kiɗi ta ba karatu sun irin Allah ne kai maganar addini ya koma gefe da cewa kai baka fahimta bane in yanzu ka zo ka ce Najeriya nan musulunci za a yi to su arnin ya raye su su ma musuluncin fa aka ce su yi suka ce ba za su yi ba kuma yanzu kake mutunta ra'ayinsu a a yi musuluncin wanda ba zai yi ba a zauna a tafi a haka kama zai kai mutum yana ce ina ai malam wannan din ne da ake yi yafi kowa ya yadda ba la bai yadda bai to ga masu gangarawa sun yi karanci wa nusiba da jisuru lil ubur aka kuma kafa gada domin tsallakawa wannan za a zo da gada akan sarati kamar filin gashi a jata ta tafi sai a ce to shikenan kowa ya zoya malam ya gwado lamari yake cewa tsawon siratin da za a je sha duniya kai tafiya shekara dubu hawa dubu daya kwana dubu daya gangara dubu daya sirantar shi kamar gashi kaifin shi kamar askar wanda mai korela kuma kasan shi jahannama ce kuma ga amana ga zumunci an sa a gefe saukin ma annabi ya zo wurin ya tsaya yana rabbi sallim sallim kama ma da yake cewa Allah ya yake cewa suratu maryam wa in minkum illa wariduha ba wani a cikin ku face sai ya bi ta cikin wuta kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya riga ya zartar da haka kuma yunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jasiya yace wa nazzalna su ilai mutane suka rika makalewa zuwa wannan ko suka rika cincurun dan hawa wa qussimatil anwaru kuma aka rarraba haske duna zulmatihi tsakanin duhun abin nan din duhun siradin lil uburi alaihi domin tsallakawa mu'minai suna da haske nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken suna gudana ta gaba da baya su ko munafikai fa unburuna naqtabis min nurikum ku dan tsaya mu binci na hasken ku idan ji'u wara'akum faltamisu nura yace wan naru ya hatse mu ba'dha ba'dha ta hatu wuta kuma a karkashin siradin sashin ta na karo da sashi al-imam ibn qatada ibn qatada yake cewa al-imam qatada yake cewa ai an kira wutar hutsama da hutsama ne saboda ko mutum aka saka mata sai ta kakkarya shi tukuna sannan ta ci gaba da gasawa to wutar kai da ka hau siratin kana jin motsin wuta sashinta na kakkarya sashi karo take da sashi tana neman ina abinci ita kanta ta fitini kanta yaya kuma wani ya fada ya ce walmuta sake tuna fiha a za'afu a za'afin naji kai duk wannan magana da bunu kai ya fada ya ce kuma wallahi wanda za su fada wuta bayan sun hau sarari sun yi nunkin ba nunkin wanda za su tsira idan ɗari suka hau kila goma su sha kila goma su sha kuma in ka ɗauki hadisa Abdullah dan Mas'udi wanda annabi sallallahu alaihi yake faɗa wa shi yake ba labarin yadda Allah zai da annabi Adam Allah zai kira annabi Adam ya ce kai ne baban kowa aka rij ba asan nas fitar mana da yan wuta daga yayanka yace Allah nawa a nawa zan fitar yace duk mutum dubu ka cire mana daya daya aljanna ta sai da kara wuta wannan ranar da tare hankali amma har da ya juju da majuju amma dai malam ko da su dai da ta da hankali sai dai kawai sai mu ɗauki fahimtar umar ko sai na umar ya ce wallahi da allah zai ce ban ka cira annabi mutum ɗaya zai shiga da janna a wannan al'ummar umar ya ce bilal da sai na sa rai sabar imani ya ce wallahi sai na sa rai amma fa da za a ce kowa a al'ummar nan aljanna zai je sai mutum ɗaya ya ce kuma sai na tsoron da in ji cewa kila ni ne kaga jama'a bainal khawfi war raja kenan to haka in mutum ya haka ya huta yace wal mutasaqituna fiha azafu azafin najina fatihu fi qalbihi aynun a lokacin da mutum ya tsinci kanshi a wannan hali ne sai idan mutum na cikin zuciya ya bude ya rabi hadalika sai ya ga haka ko kuma idan mutum da ke zuciya a wannan rayuwar ya bude don mutum ya hararo haka zalik ya hararo haka wa ya kuma bi kalbihi shahidun min shawahidil akhirah sai ya tsayu da zuciyar shi yana mai hararo abin da ke faruwa game da lahira yurihin akhira ya nuna wa kanshi lahira wa dawamiha da dawwaman lahira wa dunya ya kuma yi nuna wa kanshi duniya wa sur'atin qida'iha da kuma saurin karewarta to sai ga mutum ya ci gajiyar waɗannan darussa malai yake cewa wannan darasi na bunul qayyim wannan karatu mai tsada ya turo shi a cikin madarijus salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mujalladi na 1 shafi 123 yana ga sai mu dakata a rutu da yake lokaci Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi cikin wa'annan bayanai karkashin wannan abu na tara da yake wanke imanin bawa وعليكم السلام ورحمة الله eh a wanda suka yi imani ne kawai za su wanda suka yi imani ne su kafirai ba ma za a bari su rafi wurin ba iya wanda suka yi imani ne shi yasa wayanda za a kora waɗanda suna ga sun yi imani ne kama kuma sun zo sun canza sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama su ma sai a kore su amma shi kafiri la yahtadi ila makanil hauli ba ma zai iya shiryuwa amma ina tafkin yake ba ya riga ya rude ne ko ya rikice ko menene Allah ya samu da cikin